الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha daya ga watan jumadal sha daya ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma goma ga watan biyar shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata wai matsayin hadisin da yake cewa a ta'ibu minar zambi kamar la zambala to a takaice wannan hadisi ban san ba menene martabar shi illa kasancewar na san aya ta alkur'ani wadda take tabbatar da cewa duk mutumin da ya tuba ya kyautata tuba to tamkar bai taɓa yin wannan laifi ba balma duk abin da ya aikata na laifi inda ya kyautata tuba duk laifin da ya yi ubangiji subhanahu wata'ala zai rikida waɗannan laifuka nashi su koma kyawawan ayyuka shine faɗar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyi yana siffanta bayinsa nagari wanda ake kiransu ibadun rahman na daga cikin sifofinsu shine ubangiji ta'ala ya ce su ne waɗanda laye du'una ma'allahi ilahan akar ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da ubangijinsu a takaice suna kaɗaita ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a cikin ibada ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باسا kashe rai wadda Allah ya hana a kashe ta sai da gaskiya ma'ana sai in ta cancanci kisa ta yi abin da ta zo da abin da shari'a ta halitta zubar da jininta kamar misali ko kisan kai ne ya yi ko ya zo da abin da ya cancanta a zubar da jininsa amma haka kawai ba sa kisan kai shine yace wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe rai wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya hana a kashe ta illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana sai in ta cancanci kisa bugu da ƙari ubangiji ta'ala yace wala yazunu kuma ba sa zina sai yace wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana yalka asama wato zai haɗu wato da wani zunubi wanda yake mai girma yoba aflahul azabu yawmal qiyama za a lullunka masa azaba a ranar kiyama in har ya mutu akan haka bai tuba ba wa yakhlud fihi wa yakhlud fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azaba yana wulakantacce marar daraja sai ce illa man taba sai dai wanda ya koma ga ubangijinsa da tuba wa amana ya kyautata imaninsa wa amila amalan saliha ya aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne ubangiji ta'ala yake canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa kaga nan ubangiji ta'ala yana nuna mana duk wanda ya aikata ayyuka na zunubi in dai ya kyautata tuba ga ubangijinsa to Allah zai rikida wannan miyagun ayyuka su koma kyawawa wannan karamci ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma fadala ce ta shiga da bayansa haka a can cikin wato suratul anfal ko kuma mu ce cikin suratul araf ubangiji ta'ala ke cewa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf cikin suratul anfal qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad mabat sunnatul awwali ubangiji ta'ala yace ka fada ga waɗanda suka kafirce mu suka kafirce ma munzanni na in yantahu in har sun daina kafirci ubangiji ta'ala yace yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu an gane ku haka kuma akwai hadisi sahihi wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa at-taubatu tajibu ma qabla wato tuba na shahi dukkan abin da mutum ya aikata gabanin haka to don haka amma shi wancan na at-taibu min adh-dhanbi kamar la dhanbala wannan insha Allah sai dai abi mu bashi zamu bincika kusan menene matsayinsa amma wannan aya tuntuni ta kunshi ma'anarsa na'am
kamar akwai wata hadisi na Allah wanda suke kawo
to sai ka daga murya kamar shi kamar wani hadisi hadisi da ake cewa azan da zan kuma kana
ai wannan ba hadisi ba ne ba na cewa wai azzannu zambun walau kana haqqan duk da cewa wajen fadar suna kuskure azzannu zambu a wannan azzannu sai su ce zamban walau kana haqqan wannan fada ne ake kuma shi zato ai ba kowane zaton bane ba daukan zunubi akwai zato wanda yake arraji akwai azzannul marju abbannu rajihi ana gina wato hukunce-hukunce na shari'a a kansa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa in zanna an yi kima hududallah an gane ko wannan ba hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne ba faɗa shi da ce ba na'am a wai ana yin azumi a ranar juma'a in an hada da alhamis ko kuma ana nihin hadawa da asabar kamar yadda mafi yawan malamai suke kan haka ya halatta amma kadaita ranar juma'a ita kadai da azumi wannan haramun ne domin hadisin abu huraira allah ikara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke cewa kada ku azinci ranar juma'a sai idan kun azinci yini gabaninta ko kuna da nihin azumtar yini a bayanta haka kuma matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama juwairiya a ranar juma'a manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga wajenta sai ya same ta tana azumi manzon Allah ya ce da ita jiya kin yi ta ce a shin gobe kina da nihin yi ta ce a manzo Allah ya ce to maza a ce kada ta ranar juma'a haramun ne da azumi wanda yake na nafila amma in azumi ne na farilla kamar azumin ramuwa ko azumi wanda yake na kafara to wannan ba laifi ba ne ba bugu da ƙari hakanan ranar asabar ita ma haramun ne a kaɗaita ta da azumi na fila na'am Qur'ani na wani shir hafs da mu san Allah zamani manzo Allah mata da kuma bayan ya fi musu wannan
wai ƙur'ani na warsh da na hafs haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda muke so mu sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani a tattare yake gu ɗaya amma a me a cikin zukatan mahaddatan shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm bari dai shi wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace ayoyi ne ma'abuta bayani a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi sune waɗanda suka haddace wannan alqur'ani suka ciro shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar akwai ɗaiɗaiku surori wani ya rubuta a jikin dutse wani ya rubuta a jikin kashi wani ya rubuta a jikin fata wani ya rubuta a jikin itace a lokacin abubakar allah ya ƙara masa yadda akan wata daga da ya sha tsakanin shi da waɗanda suka yi ridda shine ake cewa hurubun ridda wanda wasu suka bar addinin musulunci suka kafirta bayan mutuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi da'awar annabta wanda abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ɗaura ɗamarar yaƙi ya ce sai ya fatattake su to a wannan yaƙi da abubakar ya fita da jama'ar sahabbai sai da aka samu ɗina bin ɗaya mahaddatan alkur'ani mutum saba'in suka samu shahada shine a gazuwatul yamama an gane ko to a wannan lokaci umar allah ƙara masa yadda da yake daman shine firaminista kin abubakar shine wazirinsa wazirin wuzara wanda yake na hannun damarsa sai ya ba shi shawarar cewa ya khalifa ya kai khalifar manzan allah sallallahu alaihi wasallam maza ka yi ƙoƙari ka ci bayan al'umma ma'ana ka riski al'umma ta musulmi kada ka bari wannan alkur'ani ya tuzarta ya ce ni fa ina ganin cewa in har aka dure akan haka to alkur'ani zai tozarta domin idan aka gama da mahaddatan shi abubakar allah ya kara masa yadda bayan tunani ya karbi wannan shawara ta umar a lokacin nan sai ya umarnin cewa maza a tattara masa alkur'ani kafin khalifanci wato shine yace idan aka ci gaba da yin haka kenan alkur'ani zai tozarta za a wayi gari duk makarantansa mahaddatansa an gama da su a lokacin nan kafin khalifancin abubakar allah ya kara masa yadda ya gama shekara biyu da wata shida sai da aka tattara alkur'ani daya sannan a zamanin usman allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin gudunmuwar da ya kawo ma addinin musulunci shine tattara alkur'ani a gu ɗaya sababin haka shi kuma an ba shi labarin yanda al'umma ta musulmi a sassanin duniya bayan buɗe garuruwa da yaƙi suka zamanto dauloli na musulunci to mutane suna magana da yaren larabci sai dai kasancewar akwai bambancin lahaja kamar yadda in ka ɗauka a yarenmu na hausa kalmomin da ake amfani da su a nan idan ka tafi maradi za ka ga sun sha bamba idan ka ɗauki kalmomin da ake amfani da su a maradi idan ka isa tawo sai ka ga sun sha bamba kuma gaba ɗaya kowa hausa ce yake to a lokacin nan abubakar sai yake cewa wannan usman sai ce a rubuta alkur'ani duka wasu alkur'anai a tattaro su ya tura wajen hafsa diyar umar aka kawo wannan alkur'ani wanda abubakar ya hada abu daya dama a wajenta aka bada ajiya lokacin umar to da aka hada abubakar wannan usmanu sai ya sanya aka rubuta alkur'ani da aka rubuta shi sai aka yi kofinsa mai yawa sai aka aika ma dukkan sasannin duniya garuruwa na musulunci ko ina aka aika musu daya cewa su da kufa a kansa to don haka da wanda yake rubutu na warsh da wanda yake rubutu wanda yake na hafs gaba ɗayan shi alkur'anin da aka rubuta ne a zamanin usman don haka babu wani bambanci illa wajen kawai karantawar wannan kuma dukkan riwayu guda bakwai ko kuma zuwa goma dukkan su wannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne in kai karatu kowace riwaya in kai karatu da ita kayi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 45 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina ya dace limami ya tsaya game da gawar namiji da ta mace shin akwai bambanci ko ba bambanci wanda mun wuce da hadisin abu ghalib al-khayyab Allah ya ji kansa ke cewa na yi sallah ta gawa wato tare da anas dan malik an gane ku shine yace sallaitu ma'a anas ibn malik radiyallahu anhu ala janazati rajul yace nayi sallah tare da anas dan malik Allah ya kara masa yadda ga gawar wani namiji lokacin da anas dan malik ya wuce gaba a matsayinsa na liman faqama hiya da ra'asi wato sai ya tsaya dabra da wato kan wannan namiji kan gawar bayan an gama yake cewa sannan sai aka zo da gawar wata mata daga cikin ƙuraishawa a wata riwaya daga cikin mutanen madina ita wannan mata faƙalu ya aba hamza salli alaiha sai suka ce ya kai abu hamza wannan kinaya ce ta anas ki mata sallah faƙama iyala wasu sarir wato ana sai ya tsaya daidai wato tsakiyar gadangawar ma'ana tsakiyar gangan jikinta da aka gama sallah al'ala ibn ziyad Allah ya ji kansa sai ya faɗa ga Anas dan Malik yace haka za ra'aita nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qama ala janazati muqamaka minha wa min ar-rajuli muqamaka min ya ce shin anas ya ce haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kan gawa irin yadda ka tsaya game da wannan gawar matar kuma kamar yadda ka tsaya game da gawar wannan namiji haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi ƙala na'am anas ya ce kwarai da gaske yadda kuka ga na yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na bambanta wurin tsayuwarsa game da gawar namiji wato da ta mace idan ta mace ce ce kenan abin da yake sunna a tsaya tsakiyar gangan jikinta idan ta namiji ce sai a tsaya wajen kansa sabani ga malikiya su sun akkasa haka suka ce gawar namiji sai ka tsaya tsakiyar gangan jikinsa gawar mace sai ka tsaya wato wajen kanta wannan ya saba ma abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka sai ka maida shi gefe ka aje ka roƙa musu gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala sai ka dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faraga lokacin da Anas dan Malik ya gama qala sai yace ihfazu yace ku kiyaye wannan shine karantarwar annabinku sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna mana mazan jiya yanda suke kokarin wato sanin yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata duk wani abu wanda yake mai sunan ibada sai sun gududdigi su ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi duk lokacin da suka ga wani abu sabanin yadda suka sani to sai sun yi tambaya menene ainihin haka da aka dan samu canji kaga anan shi da ya ga ya dan bambanta gawa ta namiji ya tsaya wajen kai da aka kawo ta mace sai ya tsaya tsakiyar gangan jikinta ana gama ya tambaye shi shin yanda kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yace kwarai da gaske haka ne kuma a ƙarshe me yace ihfazu ana sai ce maza ku kiyaye kaga wannan ana buƙatar mumini duk lokacin da ya fahimci abu wanda yake tabbas haka ne karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba a buƙatar ya yi sako-sako a kan riko da wannan abu ka kiyaye shi don haka manzan Allah yake cewa abu alaiha bin nawajiz wato sunna ta manzon Allah ya ce ku rike ta gam wato da matauna su ne waɗancan haƙora na ƙurya wanda in ka rike abu da wuya yake kurcewa don haka a nan anas yake musu wasiyar cewa su kiyaye wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب هو الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد هو ابن محمد هو ابن محمد ابن حنبل الشيباني وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق wato al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na dina yin sallar gawa ga shahidi wani shahidi ake nihi a nan shine katilul ma'araka wanda aka gama da shi a fagen daga to duk mutumin da ya samu shahada a fagen daga to wannan ba maganar a yi masa sallah to amma bayani zai zo nan gaba shin kwata-kwata bai ya dacewa a yi masa sallah ko kuma menene matsayin yi masa ita sallar gawa to shine a nan wato malam ya shigo da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari allah ya kara musu yadda wanda jabir shi yake ba abdurrahman ibn ka'ab ibn malik labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla uhud fi thawb wahid manzon Allah ya kasance a ranar yakin uhud lokacin da aka tattara wato gawawwakin shahidai manzon Allah sai ya zamanto sai ya hada mutum biyu wato a cikin tufafi ɗaya a yi musu likkafani bayani ya gabata akan ma'anar hada mutum biyu a cikin a cikin zane ɗaya a yi musu likkafani ba ana nihin cewa a ɗinka shi irin yadda ake ɗinka bahu wato a tura gawa biyu a cikinsa ba haka ake nihi ba abinda ake nihi zane guda wanda zai ma mutum ɗaya likkafani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya a tsaga shi a raba shi biyu an gane ko maimakon abin da za a ma mutum ɗaya ne kafa ne sai a raba shi biyu sai a ma mutum biyu menene sababin abin da ya janyo haka kasancewar ga yawan gawawwaki sannan kuma ga karanci wanda kar mu manta an gane ko bayani ya gabata kasancewar yanda aka ma mus'ab ibn umair Allah ikara masa yadda wato likafani da zane daya daya da ya samu shahada kasancewar wannan riga tashi in an janyo mayafin shi in an janyo an rufe kai to kafafuwa sai su bayyana idan aka janyo aka rufe kafa wato kai sai bai- sai ya bayyana manzan Allah ya ce ku janyo ku yi da rufe kan abin da ya rage na gangan jikinsa manzan Allah ya ce ku sanya ganyen tsabri ma'ana ku yi da suturce abin da ya rage to don haka kasancewar a wannan yini a ranar yakin uhudu mutum biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake hadawa wato ya yi musu likkafani da zane daya kenan sai a tsaga kowa a yi masa bakin gwargwadon inda aka samu rufewa a gangan jikinsa inda ba a samu ba sai a hada da ganyen wato itaciya sai a ga yi da rufewa sun ya kudu sannan sai manzan Allah ya faɗa lokacin da kenan za a shigar da su cikin kushewa sai ya ce ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an shin a cikin mutanen nan biyu wane ne yafi yawa a wajen haddace alqur'ani dan mutum biyu mutum uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan yake hadawa a cikin ramin kabari guda amma kafin a shigar da su sai ya tambaya ayyuhuma aktharu lil akhdhan lil qur'an wane ne daga cikinsu wanda ya fi yawa wato game da haddata alkur'ani wannan yana nuna mana fadula wato ta karatun alkur'ani domin makarancin alkur'ani yana da matsayi da daraja da martaba a rayuwarsa ta duniya hakanan a makoma lahira amma ba kowa ba yake samun wannan matsayi da daraja sai in ya yi aiki da abin da ya karanta na alkur'ani dan makarancin alkur'ani bai ya cancanta a kiraye shi da cewa ahadul qur'ani sai idan ya yi aiki da alkur'ani kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyama wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqarati wa ali imran tuhajjani an sahibihima za Allah ya ce a ranar kiyama za a zo da alkur'ani wa ahlihi da ma'abutansa su wane ne ma'abutansa sai manzon Allah ya ce allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya waɗanda suka kasance suna aiki da alkur'ani a rayuwarsu ta duniya kaga ba tsantsar tilawa bace ba tsantsar harda ba sun hada tsakanin alhusnaye sun haddace alkur'ani kuma sun yi aiki da abin da yake cikinsa don haka suka cancanci matsayi a nan duniya kuma suka cancanci matsayi na daraja a ranar kiyama to shine a nan kenan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fabula wato ta haddace alkur'ani domin a nan manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaya baya tambaya cewa wane ne ya fi ya fi karfi a tsakaninsu ko wane ne ya fi yawan yaya ko wane ne ya fi yawan dukiya tambaya yake wane ne ya fi ɗan uwansa a tsakaninsu wato yawan haddata alkur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima idan an nuna masa ɗaya daga cikin su cewa ai wane ya dara wane qaddamahu fil lahad wannan wanda ya dara dan uwansa manzon Allah sai ya gabatar da shi a cikin kushewa ma'ana shine lotan kabari wanda in aka ce allahar shine bayan an yi rami mai zurfi a bangon alƙibla sai a yi loto wanda a cikin wannan lotokin ake tura wato mamaci sannan sai a sanya tuballa sai a toshe sannan sai a kawo laka duk tsagar sai a toshe sannan sai a mai da ƙasa shine ake kira da allahar kenan wannan loto da aka yi a ƙarƙashin ramin kabari ma'ana a bangon alƙibla shi wanda ya haddace alkur'ani ya fi yawan harda shi ake gabatarwa a farko sannan kuma wanda yake bi masa shi ake gabatarwa to haka manzan Allah yake haɗa mutum biyu mutum uku a cikin kabari guda wannan na nuna mana duk lokacin da aka samu yawaitar mutuwa kamar lokaci irin na yaƙi wal iyazu billah da lokaci wanda yake na alloba to babu laifi idan har jama'a sun wahala ba laifi akan iya hada mutum biyu mutum uku a yi rami ɗaya abin ne su ka in har ya kasance ma babu jama'ar da za su iya kamawa abin ya yawaita ba laifi sama da haka ma ana iya hada mutane a cikin rami guda abin ne su amma abin da yake asali kowane mamaci a yi masa kabarinsa wanda yake na musamman wannan shine abin da yake asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma hada biyu da ake da mutum uku wannan kasancewar an samu larura gawa ta yawaita wajen mutum saba'in ga su kuma bayan an gama yaƙi ne fa ana gajiye sannan kuma gaya mafi yawan sahabbai suna da raunuka a wannan lokaci kuma gaya uhudu wuri ne wanda yake na haƙo akwai wuyar tona rami da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kawo kukan haka maza Allah sai ya ce to ayi rami a hada mutum biyu mutum uku duka abin ne su wa qala sai manzon Allah ya ce ana shahidun ala haula'i yawmal qiyama ala anan bi ma'anan lam ai ana shahidun li haula'i yawmal qiyama manzon Allah ya ce ni zan zama mai shaida ga waɗannan a ranar kiyama ma'ana a gaban ubangiji na zan tabbatar da cewa waɗannan jama'a sun sadaukantar da rayuwarsu domin ɗaukaka addininka babu wani mai shaida sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ba da shaidar cewa kai na kwarai ne a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ga matsayinka to wannan ai mutum ya ci nasara a rayuwarsa ba abin da ya wuce haka shine a nan manzan Allah ya ce ana shahidun ala haula'i yawmal qiyama wannan yana nuna mana daraja da matsayi shahidai waɗanda suke na uhudu manzan Allah ya ce ni ne mai shaida gare su a ranar kiyama wa amara bi dafnihim fi dima'ihim manzon Allah sai ya yi umarnin a binne su a cikin jinanansu kada a wanke komai daga cikin jinanansu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hikima game da rashin wanke wannan jini manzon Allah ya ce a ranar kiyama duk wanda ya samu shahada a fagen daga zai tashi a ranar kiyama jinin da yake jikinsa launin launi ne na jini amma kanshin kanshin almiski ne walam an gane ku tufafin su ma ba a tube su da wannan tufafi na jikinsu ake musu likkafani walam yi sallah alaihim jabir ya ce ba a musu sallah ba walam yi gassalu kuma ba a yi musu wankan gawa ba haka aka ce aka binne su da jinanansu a shahid wannan hadisin ya ce wannan gaba ce walam yi sallah alaihim ba a yi musu sallah ba walam yi gassalu kuma ba a wanke su ba na zawa a cikin wata riwaya walam yusalli alaihim manzon Allah bai musu sallah ba walam yugassilu an gane ko walam walam yugassilhum shi bai wanke su ba a karan kanshi kuma bai ce ba a wanke su to wannan shine dalilin da yake nuna cewa duk shahidin da ya mutu a fagen daga ba maganar a yi masa wankan gawa kuma ba maganar wato a wanke jinin da yake jikinsa ba maganar kuma a yi masa sallah shine a nan malam sai ya ce a wannan babi akwai hadisi daga anas dan malik allah ya kara masa yadda al'imamu turmi an gane ku wanda zai iya zama wato gurbin hadisin jabir kenan sai malam yake cewa hadisin jabir hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin yana cikin sahihai yana cikin sahihul bukhari malam yake cewa wa qad ruwiya hadha alhadith tabbas an rawaito wannan hadisi daga al-imam zuhri daga Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an rawaito daga al-imam zuhri daga Abdullahi ibn Sa'laba ibn Abi Su'air daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin marwaitan da suka rawaito daga al'imamu zuhri man zakarahu an jabir akwai wanda yake ambata hadisin daga jabir wani kuma sai ya ambata cewa daga al'imamu zuhri wato daga anas dan malik allah ikara masa yadda sai malam yake cewa wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi salati ala shahidi malamai sun yi sabani game da hukuncin yin sallah ga shahidi wanda ya mutu fagen daga domin shi duk wanda ba a fagen daga ba ya mutu to wannan magabata sun tafi akan cewa za a yi masa wanka irin yadda ake ma kowa sannan kuma za a yi masa likkafani an gane ku domin kasancewar wani lokaci mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa wane ne shahidi suka ce ai shahidi wanda ya mutu a fagen daga manzon Allah ya ce to in har haka ne kamar yadda kuke faɗa manzon Allah ya ce shahidai a cikin al'umma ta yan kaɗan ne manzon Allah sai ya fara zanowa wanda ruwa ya cinye shi manzon Allah ya ce shahidi ne wanda gobara ta ƙone shi shahidi ne wanda gini ya rubuto masa ya mutu shi ma shahidi ne an gane ko da macen da ta mutu akan gwiwa ma'ana wanda aihuwa ta zame mata sanadiyya ajali maza Allah ya ce ita ma shahida ce maza Allah da ya zano su a takaice sai da aka samu shahidi a cikin hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallama akalla shahidan sun kai kusan goma sha wani abu da wanda aka kashe shi domin kare dukiyarsa da wanda aka kashe shi domin kare rayuwarsa da wanda aka kashe shi domin kare mutuncinsa da sauransu da wanda ya mutu a sanadiyar cutar tari wanda ake kiranta tuberculosis an gane ko shine tari da ake kiran shi wannan asil to shi ma wanda ya mutu a wannan sanadiyar wannan rashin lafiya shahada ce da wanda wata cuta wadda ake kiranta zatul jam wanda kuraje ne suke fitowa a hagarzari sai su yi baki to duk wanda ya mutu a sanadiyar wannan cuta shi ma wannan shahada ne da sauransu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano to dan haka duk waɗannan sauran shahidai ana musu wanka ana musu sallah amma wanda ya mutu a fagen daga shi ba maganar ai masa wanka ba maganar ai masa sallah haka za a je a binne shi shine sai malam ya ce malamai sun yi saɓani game da hukuncin yin sallah ga shahidi ma'ana wanda ya mutu a fagen daga faƙala ba abuhum wasu daga cikin malaman suka ce layu salla ala shahidi duk wanda ya samu shahada a fagen daga ba maganar a yi masa sallah wa huwa qawlu ahli madina wannan fada kwa fada ce ta mutanen madina wabihi da fadar su ce ya kulu shafi'i al'imamu shafi'i yake fada wa ahmad da al'imamu ahmad ko kuma wabihi da wannan hadisi ne ya kulu shafi'i al'imamu shafi'i yake fadar cewa shahidi wanda ya mutu a fagen daga ba maganar ai masa sallah wa ahmad hakanan al'imamu ahmad shi ma akan haka yake menene hujjar su wannan hadisi da makamantansa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malaman suka ce yusalla ala shahidi shahidi na fagen daga ana masa sallah wa hatajju bi hadithin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu salla ala hamza suka kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ma hamza sallah wa huwa qawlu sauri wannan fada ko fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri wa ahalil kufa da malaman kufa sune malaman hanafiya wa bihi yaqulu ishaq da wannan wato hadisi na cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ma hamza sallah wato ishaq ibn ibrahim shi ma akan haka yake to illa kasancewar su waɗannan malamai sun ce ba a ma shahidi sallah waɗannan sun ce ana yi ku waɗanda kuka ce ana ba a yi menene hujjar ku wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu sallah ba wanda suka ce ana yi menene hujjar su shine hadisin kenan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma hamza sallah to don haka abinda muke so mu sani kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz ya zano waɗanda an shar'anta a yi musu sallar gawa amma yi musu sallar gawa ba dole ba ne bayan ya zano shi ne yaro ƙarami wanda bai balaga ba an gane kuna daga cikinsu bari shi ma inda ya wuce wata hudu ana yi masa sallah to don haka na biyun da ya zano shi ne shahidi wanda ya mutu a fagen daga shi ne ya kawo dalilai waɗanda suke masu dama akan haka na daga cikinsu hadisin da al'imamu ƙahawi ya fitar da shi a cikin littafinsa ma'anil athar wanda Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganan wannan hadisi wanda Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara masa yadda yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara yawma Uhudin bi Hamza fasujjiya bi burda Mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yakin Uhudu ya yi umarnin a kawo masa gawar Hamza da aka kawo manzon Allah ya nade shi a cikin wani mayafi thumma salla alaihi sannan manzon Allah ya masa sallah fa kabbara tis'ata kabirat manzon Allah sai da ya masa kabbara tara a wannan sallah thumma ata thumma utiya bil qatla sannan sai aka ringa zawwa da sauran shahidai yusafuna ana jera su a bayan gawar Hamza wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum manzon Allah yana musu sallah tare da Hamza gaba daya wannan hadisi hadisi ne hasan wanda yana tabbatar da kenan shahidi an shar'anta a yi masa sallah sai dai yi masa sallar ba dole ba ne hakanan hadisin da wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulallah ya ce na zo ne takanas wato dan na yi imani da kai kuma sannan na bi bayanka akan isar da saƙon da ka zo da shi an gane ko sun maƙala sannan sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi imani da Allah da manzonsa sai ce uhajiru ma aka ya ce ya rasulallahi hijira kuma zan yi tare da kai garin da ka je ka zauna madina nan zan zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan sai ya zaɓi wasu daga cikin sahabbai sai ya musu wasiyar cewa ku kula da wannan bawan Allah ku ringa bin diddigin shi mu gani zai kasance na al'amarinsa yayin da yakin khaibar wato ya kasance yakin khaibar ko an yi shi a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima ta yaki da ya raba ganima ta yaki manzon Allah sai ya ware kasan wannan sahabi ya ba wasu daga cikin sahabbai ya ce ku kai masa da aka kai masa lokacin nan yana can yana kiwon raƙumma a bayan gari da suka zo suka mika masa sai yake cewa ma haza wannan ko menene kuka zo mun da shi suka ce kasama laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya raba ganima da kai fa akhadahu fa jaa bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbu wannan dukiya ya zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haza wannan ko menene ka bada a kai mu manzo Allah sai ya ce ka san tuhulaka rabu ne naka na musamman da na raba ganima na ware haƙƙinka sai ya ce ma ala haza ittaba'atuka ya ce ya rasulullahi ai ba saboda wannan ba na bi ka an gane ko ni ba dukiya nake bukata ba ya ce walakin ittaba'atuka ala an urmiya ila hahuna wa ashara ila halqihi bi sahamin fa'amu ya ce ya rasulallahi na bi ka na yi imani da kai kadai wato saboda in an fita fagen daga ya ce a halbe ni da kibiya a nan kuma in an halbe ni in mutu ba rayuwa nake bukata ba fa'udu khalal janna domin a shigar da ni aljanna a ranar kiyama ko kuma fa'udu khilal janna domin a shigar da ni aljanna ko kuma fa'adu kulul janna domin na shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa in ta sudukillaha ya sudukuk in har kama Allah gaskiya a cikin niyyarka to tabbas ko Allah zai gaskata maka alkawalinsa Allah zai maka gaskiya a wajen alkawalinsa aka zauna zamani takaitacce sannan sai yaƙi ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokan gabarsa ana fafatawa sai aka zo da gawar wannan sahabi ana ɗauke da shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya yi nunin cewa nan yake buƙatar kibiya ta kafin masa ma'ana mu ƙugurai shi a nan ku kibiya ta kafin masa da aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai yake tambayar jama'ar da ya wakilta cewa su bi bayan shi sai ya ce a huwa huwa shin shine da kansa suka ce kwarai ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ya ma Allah gaskiya a cikin niyya Allah ya gaskata masa alkawarinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take yanke ya cire jabbar shi ma'ana rigar shi ya masa da kafani da ita sun makaddama hu manzan Allah ya musanya shi gaba fa salla alaihi manzan Allah ya mushi sallah na daga cikin addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa a cikin wannan sallah da ya masa yana cewa Allahumma haza abduka خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك ya ce ya Allah wannan dai bawanka ne wanda kuma ya fito daga mahaifarsa wato don yi halin yana mai hijira domin ɗaukaka addininka kuma an kashe shi a matsayin shahidi manzon Allah ya ce ni ni ne mai shaida akan shi a ranar kiyama a shahida a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah wannan hadisi yana cikin sunanin nasa'i sannan yana cikin al-musannaf na abdurrazzaq as-sanani haka al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa as-sunan al-kubra haka al-imam wannan abu nu'aym a cikin littafin sa dalailun nubuwa to dan haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna shahidi ana iya masa sallah amma yi masa sallah ba dole bane hadisin sun kai kusan biyar waɗanda suke ingantattu waɗanda suke nuna ana iya masa kenan a takaice a nan waɗanda suka ce ba a yi masa sallah madogararsu shine wannan hadisi waɗanda suka ce za a yi masa kenan waɗannan hadisai su ne hujja to don haka malamai da suka hada waɗannan hadisai sai suka ce e yanda za mu yi aiki da waɗannan hadisai gaba ɗaya shi shahidin da ya samu shahada a fagen daga ana iya yi masa sallah to amma yi masa sallar ba dole ba ce kenan in ba a masa ba ba laifi ba aka yi kuma in an masa kuma ba laifi ba aka yi babu ma ja'a fi salati ala al-qabr qala haddathana ahmad ibn maniy qala haddathana hushayb wa ibn bashir al-wasidi qala akhbarana shaybani qala haddathana sha'bi huwa amir ibn shirahil قال أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس قال وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس رضي الله عنه وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقال أكثر ما سمعنا عن النبي وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن سعيد بن المسيب أن أم سعد رضي الله عنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sallar gawa akan kabari shine anan malam ya shigo da hadisin al'imamu sha'abi ke cewa akhbara ni marra annabiya sallallahu alaihi wasallam wanda wani daga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi ya bani labari ma'ana wani daga cikin waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bani labarin cewa wara'a qabran muntabiza manzon Allah sallallahu alaihi sallama wani lokaci ya fita makabarta sai ga wani kabari a can gefe shi kadai muntabizan bi ma'ana munfaridan kamar yadda ya ce fahamalatu fanta bazat bihi makanan kasiya fanta bazat ai fanfaradat shine sai ya ce wara'a qabran muntabiza manzon Allah ya ga wani kabari a gefe shi kadai fasaffa ashabahu khalfa manzon Allah ya kirawo sahabbansa sai ya jera su suka yi sahu bayan sa fa salla alaihi manzon Allah sai ya salla akan kabarin faƙila lahu sai aka faɗa ga al'imamu sha'abi aka ce masa man akbarak wai da wani ne ya baka labari daga cikin waɗanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ca kai mana akbara ni marra annabiya sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bani wannan labari faƙala sai al'imamu sha'abi ya ce ibnu abbas nan an shahi kenan mubtada an wanzar da labari ai huwa ibn Abbas wanda ya bani labari shine Abdullahi dan Abbas wanda hadisin kwa kamar yadda bayani ya gabata kasancewar wannan wadda take hidimar masallaci ce ita ce Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a nuna masa kabarin wanda kasancewar wata hanya kenan kabarin manzon Allah ya ga wani sabon kabari sai ya tambaya kabarin wane ne aka ce ai na wancan ne maza Allah ya ce me hana ku bani labari suka ce ya rasulullahi cikin dare ne Allah ya mata rasuwa maza Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa maza Allah ya yi mata sallah to shine anan kenan yace Abdullahi dan Abbas shine ya bani labari wannan hadisi ko a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda malam yayi ibarin bayan yayi isharar cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas dan Malik da buraida ibn al-husayb da yazid ibn thabit da abu huraira da amir ibn rabi'a da abu qatada da sahal ibn hunayf Allah ya yarda da su kowane ɗaya daga cikin sahabban nan yana da hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin babin wanda yake nuna yin sallah akan kabari malam sai yake cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce domin hadisi na cikin sahihai bukhari da muslim shine sai ya ce wal amalu ala hadha inda aktsari ahli ilm min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim malam yace aiki ko akan haka yake a wurin mafi yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu masu ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasunsu sai ya ce wa huwa qaulu shafi'i yin sallah akan kabari wato wannan fada ce ta al-imamu shafi'i wa ahmad da al-imamu ahmad da ishaq da ishaq ibn ibrahim gaba ɗayan su sun tafi akan cewa akan iya zawwa a yi sallar gawa akan kabari wa qala ba'du ahli al-ilm to amma me suke nihi da cewa akan iya yin sallah ta gawa akan kabari farko dai abin da muke so mu sani duk mutumin da aka riga aka binne shi a matsayin shi na musulmi ba tare da an yi masa sallah ba to wannan akan zo kan kabarinsa a yi masa sallah tare da cewa wasu malamai suka ce in an tabbata gawar ba ta rikida ba ta canza to a tone kabarin a fuddo gawar a yi mata sallah illa kasancewar dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana ba sai an tone ba kan kabarin za a zo a yi masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba buƙatar cewa a tone kabarin kenan wannan na farko kenan duk mutumin da aka binne shi ba a yi masa sallah ba to wannan dole ne a zo kan kabarinsa a yi masa sallah na biyu mutumin da aka riga aka binne shi wanda akwai wasu jama'a wanda ya cancanta a ce sun riski masa sallar gawa amma ba su tarda ba kamar shugaba da makamantan shi da makusantan mamaci to wannan sukan iya zauwa kan kabarinsa wato su yi masa sallah an gane ko an so kenan su zo kan kabarinsa su yi masa sallah ko da an yi mashi sallah kafin abin ne shi to shine anan yace fada ce ta al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim wasu daga cikin malamai suka ce la yusalla alal qabri kwata kwata ba a sallar gawa akan kabari wa huwa qawlu malik ibn anas wannan ko fada ce ta al-imamu malik hakanan al-imamu abu hanifa da wasu daga cikin magabata suka ce an gane ko suka ce in an binne mutum kafin a yi masa sallah kenan ba tare da an yi masa sallah to wannan sun tafi su kansu su al-imamu malik cewa akan zo kan kabarinsa a yi masa sallah kenan anan sun yi daidai da su babu sabani a inda suka saba duk mutumin da aka yi aka riga aka masa sallah to idan aka binne shi ba maganar wani ya zo kan kabarin shi ya yi masa sallah menene hujjar su sai suka ce a wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi akan kabari suka ce wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene dalilin da ya nuna muku cewa khususiya ce saboda wata gaba a ƙarshen hadisin wanda da abin gama sallah yake cewa inna hadhihi al-qubura mamalu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha bi salati alaihim alaiha yake cewa lalle wannan kaburra wato cike suke da duhu wato ga masu su manzon Allah ya ce wa inna allaha yunawwiruha bi salati alaihim Allah yana haskaka kaburran wato a sanadiyar sallata suka ce kaga a nan ba za ka kamanta sallah ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tauri makasudin yi musu sallah da manzan Allah ya akan kabarin domin Allah ya haskaka kabarra to tare da cewa malamai sun tabbatar da cewa wannan gaba ba fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce an gane ko lafazi ne wanda yake mudraj wani daga cikin marwaita ne kawai ya shigar da wannan a ƙarshen hadisi don haka a kewaya a kewayo duk inda hadisin ya fito wannan kalima ta karshe ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace lafazi ne wanda yake mudraj don haka kenan a nan kasancewar ga ya sahabbai suka jeru ya jera su a bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi sallar tare da su don haka shi kuma kasancewar hususiya ba ta tabbata dole sai da dalili shine a nan kenan wato shine sai malam yake cewa wa qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi ke cewa idza dufina al-mayyit idan an binne mamaci wa lam yusalla alayhi ba a yi masa sallah ta gawa yace sulliya alal qabr sai a zo kan kabarin a yi masa sallah wannan dole ne a zo kan kabarin liman ya wuce gaba ya sa kabarin gaba sannan jama'a su yi sahu a bayansa wara abnul mubarak salata alal qabr dan haka shi abdullahi ibnul mubarak yana kudirin wato halaccin yin sallah ta gawa akan kabari dalilin sa shine wannan hadisi wa qala ahmad wa ishaq al imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim suka ce yusalla alal qabri ila shahr za a iya yi ma mamaci sallah akan kabarinsa zuwa wata guda amma bayan wata guda ba za a masa ba an gane ko shine sai ce wa qala al-imamu ahmad da ishaq suka ce aktharu ma sami'ina an ibn al-musayyab mafi yawan abinda muka ji daga wato shine sa'id ibn al-musayyab cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah akan kabarin ummu sa'ad ibn ubada mahaifiyar sa'ad ibn ubada ba'a da shahar bayan mutuwarta da wata guda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo kan kabarinta ya yi mata sallah don haka kenan shine nan malam sai ya shigo da hadisin da shi al'imamu ahmad da ishaq suka kafa hujja da shi cewa zuwa wata guda akan iya yin sallah akan kabari amma in ya wuce wata guda ba za a yi ba don a wasu malamai sun tafi akan cewa kwana uku wasu suka ce matukar wato mamacin kenan bai rududdige bai zama kasa in ya rududdige ya zama kasa an tabbata ya zama kasa to ba maganar a zo a yi masa sallah wasu suka ce kai koda ya zama kasa akan iya zawa a yi masa amma a takaice babu wani dalili da ya iyakance cewa kwana uku ko wata guda ko kuma sai in akwai sauran kasusuwa za a yi masa sallah gaba ɗaya babu wani dalili da zai iya zama hujja akan haka don haka dai in an tabbata kabarin wane ne ko bayan shekara ɗari ne akan iya zawa a yi masa wannan sallah akan kabarinsa shine malam sai ya zo da hadisin na sa'id ibn musayyab cewa mahaifiyar sa'ad ibn ubada matat Allah ya mata rasuwa wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ga'ib alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fake ma'ana baya nan falamma kadima lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato Madina ya samu mahaifiyar Sa'ad Allah ya mata rasuwa salla alaiha manzon Allah ya je kan kabarin ta ya mata sallah wa qad madali zalika shahr alhali ko wata guda ya wuce to illa kasancewar wannan hadisi na sa'id ibn al-musayyab hadisi ne da'ifi domin hadisi ne mursal shi sa'id ibn al-musayyab tabi'i ne an gane ko to tunda tabi'i ne ina ya ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kan kabarin yayi sallah kenan anan ya sarayar yadda wanda ya bashi labarin wanda ya bashi labarin yakan iya kasancewa sahabi ne in sahabi ne babu matsala domin gaba su adalai ne yakan iya kasancewa tabi'i ne dan uwansa in tabi'i ne dan uwan shi kaga akwai sauran aiki sai an bududdigin wannan tabi'i a san cewa adali ne ko ba adali bane ba kuma yakan iya yiwa in ma an tabbatar da adali ne yakan iya yiwa shi ma kafin a kai kan sahabi daga wajen wani tabi'i dan uwan shi ya rawaito to don haka shi ko hadisi mursal kamar yadda bayani ya gabata a wajen jumhurin malaman hadisi matsayinsa hadisi ne ga ifi baya zama hujja a cikin an gane ko a kowane fage daga cikin abin da ya shafi addini to don haka shine a nan ya yi ishara wanda suka tafi akan cewa zuwa wata guda akan iya yi zauwa kan kabari a yi sallah a takaice dai babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakance hadisin da zai iya zama hujja kenan babu kenan kayyadewa ko ma zuwa wani lokaci ne wanda ya cancanta ya yi sallah bai samu wannan sallah yakan yi zawa kan kabarin ya yi masa sallah babu ma ja a fi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama ala najashi قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة أنهما قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن إمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم, النج... إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلى... وصلينا عليه كما يصلى على الميت قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أمه أبي المهلب عن إمران بن حسين رضي الله عنه وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah da ya ma najashi najashi wato lakabi ne ga duk wanda ya hau kujerar mulki ta ƙasar habasha a wannan lokaci kamar yadda duk wanda ya zamanto sarki a cikin rumawa ake kiran shi kaisar kamar yadda duk wanda ya zamanto sarki a cikin wato mutanen farisa ake kiran shi da kisra kamar yadda duk wanda ya zama sarki a ƙasar masar ake kiran shi fir'aun to don haka kenan lakabi ne na sarauta ta birnin habasha wannan annajashi ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa takarda yana kiran shi zuwa ga musulunci ya musulunta ainihin sa dai wato ba nasare ne addinin nasarawa yake ya musulunta kuma na ɗaya daga cikin gudunmuwar da ya kawo ya ba musulmi musulmin farko wato shine mafaka lokacin da suka kaurace ma makka suka koma ƙasar habasha Allah ya masa rasuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar ma manzansa saƙon mutuwarsa aka kai masa yaku kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ma sahabbai ya ce da su, Inna akakumun najashiya, lalle ɗan uwanku wato shine annajashi sarkin Habasha, manzan Allah ya ce kadimata, ya ce tabbas Allah ya masa rasuwa. wanda wannan alama ce daga cikin alamomin da suke nuna gaskiyar manzanci da annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya daga birnin madina zuwa kasar habasha tazara ce wadda take mai nisan gaske amma a ranar da allah ya masa rasuwa manzan allah ya fito ya ba da labari kaga sanin haka ku dole sai ta hanyar wahayi an gane ko lokacinsu ba irin lokacinmu ba ne ba a yau na hanyar sadarwa wanda daga nan abin da aka yi a kilo dubu a cikin minti ɗaya sai a baka labarin cewa an yi abu kaza a ƙasa kaza ta hanyar waya to wannan lokaci ba a kai ba ci gaba wato na hanyar sadarwa amma manzon Allah ya fito ya bada labarin cewa dan uwanku najashi Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce fa qumu fa sallu alaihi manzon Allah ya ce ku tashi ku fito mu masa sallah aka fito inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yin sallar gawa inda yake sallar idi nan gaban masallacinsa manzon Allah ya wuce gaba shine anan wato imran ibn husayn yake cewa fa qumna sai muka tashi fasafafna kama yusafu alal mayyit muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ake yin sahu wato gagawar mamaci in za a yi masa sallah wa sallaina alaihi kama yusalla alal mayyit muka masa sallah irin yanda ake ma mamaci sallah manzon Allah yayi kabbara hudu irin yanda yake ma kowa sallah to wannan hadisi dalili ne akan yin sallah ga wanda yake fakekke duk wanda Allah ya masa rasuwa a wani gari aka tabbata ba a yi masa sallah ba a can to a nan dole ne ‘yan uwansa jama'a ta musulmi su fito su yi masa sallah shin in za su yi masa sallah garin da Allah ya masa rasuwa za su fuskanta ko kuma alƙibla alƙibla za su fuskanta domin sallar gawa sallah ce kowace sallah ko in za a yi dole sai an fuskanci alƙibla kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja to dan haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito wato yayi masa sallah to shine anan wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa duk mamacin da Allah ya masa rasuwa daga cikin musulmi aka tabbata a garin da Allah ya masa rasuwa ba wanda ya masa sallah to dole ne jama'a ta musulmi su fito su yi masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya masa sallah wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya da malaman hanafiya suka ce wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama najashi suka ce wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya banta da shi menene hujjar ku suka ce domin ai shi najashi Allah ya masa rasuwa a ƙasar da ba a samu ba daidai da mutum ɗaya ya masa sallah don haka kenan a fito a yi masa sallah wannan ya zama wajibi to ina dalilin da ya nuna cewa ba a samu ba wanda ya masa sallah a can babu wani dalili wanda tare da cewa akwai waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama a can an gane ko uzurinsu na farko suka ce domin Allah ya masa rasuwa a ƙasar da ba a samu ba daidai da mutum ɗaya wanda ya masa sallah don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbai ya masa sannan uzurinsu na biyu suka ce ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka yi shamaki manzan Allah ya hango wannan gawa manzan Allah ya sanya gawar gaba ya mata sallah sai mu ce da su kamar yadda magabata suka faɗa e Allah mai iko ne akan haka ya ma ƙasa libur ya zamanto ba tudu ba kurami ba dutse ba ici komai a gusar da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hango gawar ya yi mata sallah Allah mai iko ne akan haka kamar yanda ubangiji ta'ala ya yaye masa dukkan wani shamaki sai da ya ga mahudan rana da mafadarta gaba daya duk inda musulunci zai kai sai da Allah ya nuna ma manzansa kafin ya bar duniya to amma babu dalilin da ya nuna cewa amma ƙasa libur ba tudu ba kurami ba dutse ba ice maza Allah ya hango gawar ya yi mata sallah kenan tunda babu dalilin da ya nuna haka shi ma wannan magana sai a maida ta gefe sannan suka ce a'a gawar Allah ya umarci mala'ika ya ɗaukaka ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo masa gawar aka ajiye masa shi yana ganin gawar amma su waɗanda suke bayan shi ba sa gani manzon Allah ya ma gawar sallah wannan ma sai ka ba da amsa ta biyu Allah mai iko ne akan haka amma tunda babu dalilin da ya nuna cewa an ɗauko gawar an kawo an ajiye masa to baya dacewa ka ce gawar aka ɗauko aka kawo aka ajiye masa ba tare da dalilin da ya tabbatar da haka an gane ko don haka dai kenan da maganar cewa kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka mai da su gefe magana wadda take tabbatacciya a nan duk wanda aka tabbata Allah ya masa rasuwa a wata ƙasa ta arna ba a samu ba daidai da musulmin da ya masa sallah to a nan an shar'anta jama'a su fito su yi masa amma in an samu daidai da mutum ɗaya ya masa sallah a can to ba maganar a fito a sake masa sallah sake masa sallah bayan an masa sallah a can wannan matsayin shi bid'a ne an gane ko domin kasancewar ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haka na cewa ga wasu sahabbai sun mutu a wani gari ya tabbata an musu sallah manzon Allah ya fito ya ce ayi musu an gane ko to shine anan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Jabir ibn Abdullah al-Ansari da Abu Sa'id al-Khudri da Huzaifa ibn Asid yasa ko kuma Usaid ha asid sai ce da jarir ibn abdullahi al-ansari Allah ya yarda da su gaba ɗayansu suna da hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin baba al-imamu tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin yana cikin wato sahihu muslim sai ya ce garibu min hazar wajihi amma ta wannan fuska wato hadisi ne garib an gane ko kenan ta wannan fuskar riwaya ta hanyar kenan shi Imran ibn Husayn sai ce wa qad rawahu Abu Kilaba yace tabbas wato Abu Kilaba ya rawaito wannan hadisi daga ammin sa shine Abul Muhallab shi kuma daga Imran ibn Husayn sai ce wa Abul Muhallab ismuhu Abdurrahman ibn Amr sunansa kenan Abdurrahman ibn Amr ana faɗa cewa sunansa mu'awiya ibn amr amma ya fi shahara da wannan kinaya abul muhallab a takaice kenan wannan hadisi dalili ne akan wato shine sallah ga wanda yake fakekke in ba a masa sallah ba za a masa wannan kuma ita ce magana wadda take mai rinjaye maganar hususiya ce kamar yadda malikiya da hanafiya suka tafi wannan kenan sai a ajiye gefe kuma in an masa sallah kenan mu san da cewa maimaita yi masa sallah wannan kuma safanin sunna ne bid'a ne nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك